الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara hada mu a daidai wannan rana mai albarka ranar asabar 16 ga watan rabi'ul thani shekara 1446 wanda ya daidai da 19 ga watan oktoba 2024 miladiya a wani majalisi namu da muke karatu cikin littafin wata hakam na alhafiz al'allama abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi muna nan a babu da idai a hadisi na 151 inda hadisin albara ibn azim radiyallahu anhu ma qala khababana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm al-adha ba'da as-salati فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل, يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شات لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا وهي أحب إلينا من شاتين أفتجزي عني قال نعم ولن ولن تجزي عن أحد بعدك وانا حديث يدق البراء ابن عازب الأنصاري yake cewa manzo Allah ya ya ce khadaban yake cewa manzo Allah ya mana khudba ranan babban sallah bayan sallan bayan ya gabatar da sallan idi sai manzo Allah ya ce daga cikin abin da ya faɗa khudban nasa duk wanda ya sallah irin sallan mu ya kuma yanka irin yankan to lalle ya dace da ibadar layya wannan da suka kabla salati duk wanda yayi yanka abin yankansa kafin sallah falani suka lahuto bai da ladan wato layya fa qala abu burda bin niyar sai wani dan uwan mahaifiyan albara ibn azib ana kira shi abu burda bin niyar sai yake kuka manzo Allah cewa shi ya yanka kafin sallah saboda ya ga yau rana ne na a ci a sha sai ya so wato abinda zai yanka ya zama shine farko abinda za a kalace da shi a gidansa sai manzo Allah ya ce abinda ka yanka dabba ce ta abin na abinci kawai na nama kuka ci amma dai ba ku dace da wannan dabba na wannan ibada ta layya ba sai ya ga ya mishi cewa to fa inna indana anaqat muna da wato wata dabba karama wanda muna son ta tafi mana dabba manya guda biyu za ta iya isar mun sai manzo Allah ya ce za ta isar maka amma kai kadai wato banda kai wanda kai a wannan rukusan to babu wanda zai kara amfana da wannan rukusan in ba kai ba muna nan akan gaba na wala sakani sukana a cewa duk wanda yayi sallah irin sallah kuma yayi yanka irin yankan mu wato yayi yanka bayan sallan idi a fadin mazalar nan da yace wala sakani sukana akwai kamar yadda muka faɗa satukan baya akwai ishara zuwa ga wato shar'antuwan ibadan layya wannan wannan sakani suka na ishara ne zuwa ga cewa lallai wato layya tana daga cikin ibada da ake bukata a wannan rana din sai ya gwama sallah din da kuma yanka din man salla salata na sai kuma ce wannan sakani suka na ashe a wannan rana na idi babban abin da ake so da zai zama alama na wannan ranar ta wani ranar shine wato yanka da sallah ko sallah da yanka sallan ta fara zuwa sannan yanka ta fara zuwa saboda saboda saboda haka malamai suka ce to ita wannan yanka ta zama sha'ira ce min sha'irul islam al-zahira na wannan rana wannan na daya daga cikin dalilai da wasu daga cikin malamai irin su Ibn Taymiyyah suke ganin suka rajjaje cewa wannan ibada dole ce wato wajiba ce suka ce wato idan mun lura da ayoyin Qur'ani idan muka ga lura da ayoyin ƙudani a cika ku? idan muka lura da ayoyin qur'ani da layya da kuma hadaya ubangiji yana wato ya gaggame su a ambato da yawa malamai ayoyin da suke magana kan hadaya sun haji suna shigar da wato layya a ciki
ai wannan kawon kunna a kawon kuncin da ayi ma a kashe da bayan kuma su wannan ayi
na'am ah, muna cewa manzara ne da yace wannan saka sukana ya fara kawo isalla sannan kuma sai kawo ah, wato a ibada ta yanka yace man salla salata na sai yace wannan saka sukana dan a fahimci cewa salla da kuma ita wannan yan- ah, ibada ta yanka a wannan rana ibada ce alamomi na wannan rana da ake bukatan kowane wato a musulmi ne wanda yake da iko ya zama ya ya ci wannan eh, jarabawa da ubangiji ya jarabce mu a wannan rana din ita layya eh, gwamu take da hadaya kamar da na faɗa tana gwamu ne da hadaya a wajeje daban-daban da guda- da da Allah ta'ala ya magana Allah ta'ala ya ce da yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am saboda su halarci a amfani gare su kuma su ambaci Allah ta'ala a wa- a wasu kwanaki kwanaki wato daga saboda abinda ubangiji ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima wannan ana magana wato eh, kwanaki da eh, da za a cike zuwa ga kwanaki da za a yi layya Allah ta'ala ya ƙara cewa zalika zalika man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub ya ƙara siffanta a siffanta wannan yanka da ake yi da cewa wa man yu'azzim sha'airallahi duk wanda ya girmama sha'anin sha'ira na ubangiji sha'ira shine wani abin da za a gani alaman cewa ala addini na nan shine sha'ira sai ce fa innaha min taqwal qulub ya daga cikin wato takawan zuciya Allah ta'ala ya ƙara cin dirga ya ƙara cewa wal buduna ja'alnaha lakum min sha'irillah ya ƙara ambatan cewa wato yanka sharu da kuma wato ah, da da wato am, al-ibil raquma suna daga cikin min sha'irillah wato alamomin da ubangiji ya sa muku na addini a wannan rana Ah, Allah ta'ala ya cewa fiha khair fadhkuru ismallahi 'alayha sawafa fa idza wajaba junubaha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar ya ƙara can gaba ce lai nara Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum a cewa wato taqwa ne shine zai isa zuwa ga zuwa ga wurin ubangiji ya- wanda ya yanka saboda Allah ta'ala kaga anan sai ya zama layya da kuma hadaya sun yi tarayya wajen kasancewar su alamomi na addini na waɗannan kwanaki masu albarka guda goma sannan kuma daga cikin cik- suna daga cikin cikan gode ma ubangiji da kuma girmama shi a wannan rana ambatan ubangiji da ake yi to daga cikin cikin ambatan ubangijin da za a yi kuma shine a yanka wani abu saboda a neman kusanci da shi sannan kuma suna samar da takawa da kuma ƙara kusanta mutum zuwa ga ubangiji shi sa da yawa daga cikin malamai irin su imamu shafi'i ma suke cewa shi wato dabban layya din har wanda yake can wato aikin haji ya kamata yayi sun ce mustahabi ne yayi yayi hadaya ko bai hadaya ba to shi in ya samu dama kuma ya kuma yi layya din shi sa da yawa da duk malamai suka ijma'i kan wannan wato ibada mai girman sha'ani ibada ce mai girma da ake bukatun duk wani musulmi mai iko mai wanda ya samu wani rara a dukiyarsa da Allah ta'ala ya bashi dama to yayi wannan ibada ta layya sai dai kamar da muka faɗa malamai suna da sabani akan wato hukuncin ita wannan layya din hukuncin nata hukunci ne wacce take sunna muakkada sunna mai karfi ta manzon Allah ko ko ana maganan wajibi wanda bai bayar zunubi jumhurin malamai malikiya imamu shafi'iyya hanabila a mashhurin mazhabansu sun tafi zuwa ga cewa wannan ibada talayya sunna ce muakkada sunna ce muakkada abu hanifa da shi da wasu daga cikin malamai sun tafi zuwa ga wajabcinta kuma wani magana wani wajahi ne a maganan a mazhabin imam malik wanda sati ko in ce satuka baya mun ce ɗaya daga cikin magana ne guda biyu na imam malik abinda ya kamata mutum shine wajahi ne a mazhabinsa aka ce wata ke a mazhabinsa wasu daga cikin malaman mazhaban ko dai suna fasara maganar malik ko kuma haka dai su suka dauka sun sa'awa maganar malik su suna da fahimtar cewa wajiba ce ita wannan ibada ta layya kuma ɗaya daga cikin maganganun ne imamu ahmad shi ma ɗaya daga cikin fatawarsa da yake da shi guda biyu a wani lokaci ya ce sunna mu'akkada wani lokaci kuma ya ce wajibi ibn taymiya shaykh sa'ibi taymiya kamar yadda muka faɗa muka kawo manganunsa a wancan sati ya tafi shi ma zuwa ga cewa ibada layya wajiba ce a malikiya ga wanda ya lura da manganin malikiya akwai akwai wannan wannan ibn aziz al-qayrawani mai risala mai risala a cikin risala shi sai kira abin da sunnatun wajiba to idan ka je cikin iktisarin mudawwana wal muqtaraba da da yayi sai ce wa sannar rasulul dhahaya wa amara biha manzo Allah ya sunnanta layya sannan kuma ya umarni da ita fa hiya wajibatun dan haka wajiba ce alama da sabah ga wanda ya samu dama shi ga haka bai yana fasara magana Imam Malik a matsayin wajibci to da magana da Imam Malik yayi har malamai suke da cewa wajibci yake magana ko kuma sunna ba akada shi ne maganar da ya yi kamar yadda shi mai risalan a cikin ikisalin mudawwana ya kawo maganar imam malik malik na cewa hiya alan nasi kulluhum hiya alan nasi kullihim ilal hajj wato ibadar layya tana kan mutane dukkan su sai dai wanda yake aikin hajji shi ba dole ne akan sa ba kaga da ce ala wani ala yana daga cikin lafazi da malamai wani lokaci suke ana iya samu ya zama siga ce na min sayyidul umur min sayyidul wujub yake da wajibi aka ce ala ala kaza Allah ta'ala na cewa wallahi ala nasi hijjul baiti ala nasi wato ya wajabta ma mutane to nai magana imam malik zaka iya daukan hiya ala nasi wato hiya ala nasi ala wujub kenan ko kuma hiya ala nasi ya zama yana magana sunna sai dai kuma dai yana da ya ce la uhibbu tarka hali man qadara alaiha liman qadara alaiha ban san mutun ya bata yana dama bai bani sha'aban a samu wanda yake daman yin ya bata a hali yana daman ya wannan ibada din amma dai kamar da muka faɗa galibin mazhabin Imam Malik malaman mazhabin su suna fassarawa a matsayin cewa sunna ce muakkada ba wai dole ba idan ku suna muakkada a Malikiya akwai yanda suke dauka akwai wani lokaci suka ce sunna muakkada suna magana cewa idan da zaka bari so ɗaya so biyu to wannan ba zai zama yayi maka rauni ba amma ya zama dungurgun ka bar shi ko ka dimanta a barin sa to zai iya jawo maka mazalibi ko kuma a zarge ka wannan shine galibi suna muakkada a wajen malaman Malikiya to su malamai da suke cewa wajibi ne in za tuna mun kawo hadisi man waje da sai'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana hadisi ake rawaito daga Abu Huraira yake cewa duk wanda daga manzo Allah ce manzo Allah ce duk wanda ya samu dama idan yin layya bai layya ba to kare kusanci masallacin wato wajen sallam musallana wajen sallam wannan wanda ke rawaito wannan ruwa daga Abu Abu Huraira shine Abdullah ibn Ayyash al-Basri daga Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj daga Abu Huraira sai dai galibin malamai suna ganin abdullahi bin ayyashi kamar ya yi kuskure wajen cewa wannan magana ce ta mazan Allah saboda ya samu manya amintattu da suka ruwaito wannan hadisi suka tsaye da shi a matsayin magana abu hurairah ba magana mazan Allah ba akwai ibn wahab akwai ubaidullah bin abi ja'far akwai ja'far ibn rabi'a dukkan suna ruwaitowa daga al-a'raj daga abu hurairah a matsayin maganar sa abu hurairah ne yake cewa duk wanda ya samu dama na yin layya bai yi layya ba to kare kusanci wato wajen sallama kare kusanci wajen sallamu da yawa daga cikin malamai sun ce wannan magana ce ta Abu Huraira kuma shi yafi kama ah to amma ko da mun ce wannan magana ce ta Abu Huraira abin ba zai yi ba amma ko da mun ce wannan magana ce ta Abu Huraira ba magana ce ta manzon Allah ba to kaga wannan yana nuna cewa wataƙila Abu Huraira yana ganin wajibcin yin layya tun da gashi ya ce duk wanda bai yi layya ba kare kusance wajen yin sallam ana cewa a wasu lokuta ne a shi wanda yake gwamnan madina na wannan lokaci bai yi sallah da mutane ba sai ya sa abu hore ya zama ya zama wato wakilinsa yi sallah da mutane abu da tashi yin kudu ba sai ya faɗa cewa man waje da si'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana aka ce abu da ya faɗa wannan magana din ya zo irin wannan ta da isnadi da wanda akwai dan magana akan shi to amma dai koda ya mun ce mana magana ce ta Abu Huraira to kaga zahirin sa yana nuna cewa Abu Huraira yana ganin wajibcin abu eh to kaga anan wanda zai kara wato masu cewa abun wajibi ne ya kara musu kaimi cewa lalle a cikin sahabbai akwai wanda yake ganin koda a cikin sahabbai an samu wanda yake bai ganin wajibcin abun to amma da a cikin sahabbai akwai wanda kuma yake ganin wajibcin abun a zahirin riwayar Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ibn taymiya shi ma yana daga cikin malamai da suke ganin yin layya wajiba ce ya kawo dalilai da yawa mun karanta a wata sati sai dai dan dan takaita mana bari ila kada zama an manta daga cikin abin da ibn taymiya ya ce dalilan da ke nuna wajibcin yin layya saboda layya ubangiji yana gwamnati da sallah yanka ibadan yankan nan ubangiji yana gwamnati da sallah sallah kuma wajiba ce da haka ita ma layya kamata ta bi ta a matsayin wajibci ya ce inda salati wa nusuki wannan aya da kuma fasalin rabbika wani har da dama ubangiji yana gwama ibadan sallah da layya to kuma da yashin istiran ya kamata a tafi da ita layya ita ma a matafiya irin ta sallah wajibi kenan wannan shine magana da ibnu yake sa akai zuwa gare shi kuma kaga anan ma manzo Allah ya ƙara hada su guda biyu yace man salla salata na kaga sallah yace wannan saka ni suka na ƙara ba masu dan ka fahimci wani wani a wani rana wato ita layyan ya kamata zama wajiba a fahimta ibnu taymiya daga cikin dalilin da ya faɗa ya faɗa shine wato ita layyan alama ta wannan rana idan aka ce mutane ba za su yi layya ba dan gungun to an sarayar da wannan alamar ranar kamar alama alama ne na cewa an zo gari a samu suna yin kiran sallah suna yin ikama su daina yin wannan kaga an sanar da wannan da wannan alama ta addini daga cikin alaman addini wato a samu mutane duk wasu sha'ai na musulunci suna dabbakawa to shine ibn tamiya yake cewa to duk abinda sha'ira kuma abinda malamai ke faɗa ba ibn tamiya ba sha'ira koda ba ba wajibi ne ba alal ayan akan kowa da kowa to idan abin da yake shari'a a musulunci ko da wani in yayi ya dauke ma wani kai a kada kaka idan kai za a ce ibadarka tana nan baka da laifi to amma idan al'umma din gurgun suka yi tarayya wajen cewa ba a zo da shi ba to za a yi laifi kaga yin aikin haji ai ba ko ba wajibi ne kan kowa ba ba wajibi bane kan kowa sai mai dama wanda bai dama kaga wannan zai je zama a gida a zana gidansa to amma da al'umma za ta tarayya baki daya da gangan haka a ƙiyin wato ibadan aikin haji a wata shekara daga cikin shekaru to wannan akwai zunubi a kawowa da kowa zai shiga ciki ko da kana da kuɗi ko baka da kuɗi saboda al'umma ta yi laifi ila an fahimci saboda saboda me saboda wannan shari'a ce ta addini shari'a alama ce ta addini aka sarayar shi kuma alama ta addini wannan ba a ba a sarayarwa eh ko da abun shi a karan kansa kamar kamar iqama ai hakkin mace ma wannan mace za ta iya sallata ba ta yi wannan ba har namijin ba an yi sallah babu iqama a manganin malamai sallar sana nan to kaga kira sallah ma za mu yi kira sallah wato sallah mu kira sallah ba ba za a ce wai sallan ba mu ta ba amma daga gari zai zama ya tarayya babu shi babu kira sallah din gurgun a garin to ya halitta ma a yake su saboda wannan abin da suka suka yi din saboda wannan shari'a ce daga cikin sha'irul islam bai halatta a ce a gari ba a yi ba baki daya wannan shine abin da malami ke cewa ash-sha'ira min ash-sha'ira ma yahsulu al-kifaya bi ada'iha ma tahsulu al-kifaya bi ada'iha wanda wasu suka yi wasu sun dauke ma wasu amma idan ba a yi su duka ba to kuma akwai laifi wanda ya daga cikin dalilin ibn taymiya da ya sanya ya ce ibada da ya wajiba ce daga cikin dalilin da ibn taymiya ya kawo shine wato cewa wani ibada layyan ya daga cikin cika na bibiyan imma Allah ta'ala da'a wajen bin addinin annabi Ibrahim Allah ta'ala ya mana umarni cewa lalle mu bi tafarkin Annabi Ibrahim mu bi tafarkin Annabi Ibrahim daga ci akwai yanka wannan ibada da lalle da ake yi a to da da dai ire-iren waɗannan nasoshi da wato i'tibarat da Ibn Taymiyyah ya kawo sannan kuma sai ne yace mazala yayi sannan kuma ya umarni da shi mazala yayi kuma ya umarni da shi umarnin kawai wannan ko da shi bai yi ba asalin umarni na mazala za a gudanar da shi amma gudanar na wajibci sai yin ana dalili da ya kwace da shi daga wajabci to sannan kuma ga wannan umarin nashi ya zo ya ƙara wato abin da ƙara mara masa baya kuma aikinsa ba taɓa sanin mazala bai taɓa bai aikin bai yi wato ibadan nan ba hadisi ya tabbata hadisin Anas bin Malik Aisha Abu Abu Huraira cewa manzo Allah kana yadhi bil Madina bi kabshayn aqranay aqranayn amlahayn cewa manzo Allah yana yin wato layyani da a Madina da raguna guda biyu masu kaho kuma amla haini wato farare ko dai farare duka jikinsu farare wato duka jikin jikin ragon ragunan farare ne duka koko duka duka wato jikin ragunan farare ne ko kuma dukkan galibin jikinsu farare ne sai dai baki kadan to wannan shine wato abubuwan da mazala ya fi laye da su ragon ya zama ya da kaho sannan kuma kaga kaho dai alamar lafiya sannan kuma mai amla haini wanda yake yana da haske ba baki wul ba to wannan shine kusan dalilai da ibnu taymiya ya ya tsuntsunto ma masu cewa wajibi ne kaga dalilai ne masu karfi kwarai da gaske to amma akwai dalilai da shi wa al-baihaqi al-baihaqi yaje ya ƙara tsuntowa tun daga riwaya da ake da shi a cikin musannaf na Abdurrazzaq as-Sanani da kuma riwaya da shi ma baihaqi ya kawo daga wasu daga cikin sahabbai da a zahirin wannan ruwaya suke yin kamar abin ba dole bane insha Allah yanzu wannan mun karanta mun dan yi mun fade su mun fadi kanun waɗannan akarai yanzu mun fade su ɗaya bayan ɗaya sai kuma mu fadi abin da yake muraji hazanci a wajen mu insha Allah akwai ruwaya daga Abubakar daga Abubakar Siddiq da kuma Umar dan Khattab cewa an samu wani lusu lokuta da su ba su layya ba saboda sun ga al- mutane sun fara yin fariya da layyar ko mutane suna neman su kallafa ma kansu watakila sadaka suka ga cewa ba ba za a samu wata shekara da su ba su yi ba wannan ruwaya Abd- abdulrazak sanani ya fitar a cikin al-musannaf da al-baihaqi a cikin al-kubra ta hanyar muhammad ibn yusuf al-firyabi dukkan su abdulrazak sanani da kuma al-firyabi daga imam al-thauri al-thauri na rawaitowa daga babansa sunansa sa'id ibn masruq al-thauri shima da kuma mutarrif ibn tarif al-harifi al-kufi da kuma isma'il ibn abi khalid wato yana rawaitowa daga malamansa guda uku al-thauri daga babansa babansa malami ne yana kuma rawaitowa daga mutarrif yana kuma rawaitowa daga isma'il ibn abi khalid su uku malamansa duka suka ce sun ji imam sha'bi amir ibn shahil al-sha'bi yana yana rawaitowa daga abu sariha abu sariha shine hudayfa ibn asid wannan wanda ya rawaito a ajalin kwanakin da ake ma ake ma dan adam busa ya ce sahih muslim wani shi Hudhayfa ibn Asir banda hadisin ah, wannan ah, wannan ah, Abdullahi dan Mas'ud banda shi to akwai kuma hadisin Hudhayfa ibn Asir cewa bayan kwana 40 da yan kai ubangiji yana aika mala'iku to wannan shine yake ruwaito wannan hadisi yace ra'aitu Abubakar wa Umar wa ma yudhiyani na ka Abubakar da Umar basira ba sa yin layya ina taba gani haka a wata riwaya yace kana la yudhiyani sun kasance ba sa yin layya to wannan zahiri cewa kana nan a kana kamar da aka sani wani lokaci tana fa'idatar da istimrariya a wajen malamai istimrariya shine wato galibin lokuta to kuma wani lokaci kuma ta suna ana bai da kana mazalla zaka abu ɗaya yayi so ɗaya ta bai ma rayuwar shi sai a ce kana wani lokaci ana zuwa da wannan a larabci suna kiran shi wannan yana fa'idatar mutlaqul fi'l cewa kawai ya kasance ya taba yi kana tana zuwa da wannan ma'anar so ce wannan kana da ma'anar nan ta biyu tace dole a dauke ta akan nan ba za ba za a ce wai Abubakar da Umar din gurbin ba sa yin lagen ne ba wanda ba zai yi ba ai ba zai yi a ce mazala sunan da ya mutu akan ta ya faɗa ya ce ayi kuma shi kanshi ya rika yi ma bai bari ba yace sun bar wannan abun baki daya Abin- bayan mun san cewa Abubakar da Umar a cikin sahabbai ba wanda ya kai su yi ma matsala biyayya abin da ake magana kana kana la yubhiyani shine wato cewa ya taba ganin su a wani lokaci ba su yi ba wannan kawai shine ma'ana ka fahimci cewa kana wani lokaci takan zo ta tana istimrariya wani lokaci kuma tana nuna mutlaqul fi'l wannan kuma yakan zo alsus na sosai da qayyina ke ke maka wannan bayanin qarina malamai da yawa sun sun yi manganu a usul fiqh da sauransu yanda a madlulin ma'anan kana ya take zuwa bal wani su malamai ma har sun ma yi kokarin inkarin cewa ba ma shi istimrariya ba baki daya ina tsammanin wannan shine magana da Imam Nawawi da yayin daga cikin malamai suke suka faɗa game da maganar kana almuhim da ya kana din da ya- abin da malamai suka tafiya shi tana ifadan istimrariya amma wani lokaci kuma tana zuwa da mutlaqul fi'l kamar nan wajen na abin da kawai ake magana shine sun ya gansu a wani lokaci ba su layya ba wannan shine wato ma'ana din shi sa tunda a ƙarshen hadisin ma a kaga a ƙarshen hadisin ga abinda yace a, ya wato dalilin da suka dinga haka yace makhafata a, karayata an yuqtada bihima saboda suna gudun kar mutane su koma suna gogoriyo suna cewa sai sun kwaikwaye su to kaga ashe da can suna yi dainawa suka yi kenan to kaga Abubakar duka duka a khalifancin nasa shekara biyu yayi to ya zai ce ya kasance ya kasance shekara nawa ya same shi yayi wannan shekara biyu ne kawai sau da aka watakila shi kaɗai ne sau ɗaya ne ya gani ya yi kuma shi kawo lafazin da kana akwai babban da wannan kuma akwai ruwa daga abdullahi dan abbas ruwa daga abdullahi dan abbas ibn abdurzak as-sanani shi ma ya fitar ta hanyar imam at-tauri daga abu ma'shar naji' ibn abdurrahman as-sindi daga wani maula na ibn abbas bai faɗi maulan ba a cewa maulan nasa wato bararren ba abdullahi dan abbas a ruwaya ta gaba za mu ruwaito za mu faɗa ya tabbata cewa ikrima ne yake cewa arsalani ibnu abbasin ibnu abbas ya aike ni arsalani ibnu abbasin ashtari lahu lahman a ranan idi ibnu abbas ya aike ni in je in sayo mishi wato da dirhami guda biyu in sayo mishi nama wa qala sai ce qul hadhihi dhiyatu ibn abbas ga mutane wannan shine layyan abdullahi dan abbas wannan abu ma'shar da'ifi ne amma dai wato al-bayhaqi ya rawaito ta hanyar al-abdullahi bin maslamah al-qanabi daga salma ibn bukht daga ikrima maula ibn abbas wannan kuma isnadin sa isnadi ne hasan saboda salma ibn bukht da haka ya tabbata zuwa ga abdullahi dan abbas to amma yanzu wannan riwaya daga abdullahi dan abbas tana nuna cewa yana nuna cewa ba dole bane ko ko cewa wataƙila shi bai samu dama ne yayi layi a wannan lokaci ba ko kuma shi ma ya tafi a matafiya ne irin da sa abubakar cewa mutane sun fara gogoriyo da abin sun fara wato gori cewa wanda bai yi ba za a mushi gori sun fara alfahari na haka sai je gaya musu wato shi gashi nan ma wata nabi ba zahirin ruwaya dai abinda take nunawa abdullahi ibn abbas yana yi ne saboda ya nuna wa mutane cewa wannan kallafa mutane kallafa ma kai da ake yi wani je ya ci bashi tabarwawa da bashi to wannan ba dole bane eh wannan ba dole bane ya kamata mutum ya ya dinga sarrafa ma kansa Ha- banda wannan kuma akwai ruwaya kaga mai sahabbai guda biyu akwai ruwaya daga Abu Mas'ud al-Ansari Uqba ibn Amr al-Ansari shi ma ruwaya tana daga tana cikin Musnad Abdul Razzaq as-Sanani yana rawaito daga At-Tawri shi ma Imam Bayhaqi ya rawaito ta hanyar At-Tawrin daga Al-Amash Sulaiman ibn Mihran daga Abu Wa'il yake cewa Abu Mas'ud al-Ansari ya ce inni la'adhu al-adha ina nakan bar wani lokaci wato yanka abin layyata wa inni la musirun ina da kuma kudin da zan yi layyan da shi makafata an yara jirani annahu hatimun alayya saboda kar makwabta na su ga kanin dole ne idan bai bana wani zanibi a banda athauri wato banda a'mash wasil ibn ibn al-ahdab shi ma ya ruwato daga shi shi wato abu wa'il din ya- daga al'amashi daga abu wa'il din banda wannan kuma akwai ruwaya na ibnu umar ruwaya ta- ta ibnu umar ah, tana cikin wato musannab na ko mu ce al-kubra na al-baihaqi ya rawaito ta hanyar aqil ibn talha daga abu al-hasib ziyad ibn abdurrahman al-basri daga ibnu umar cewa ibnu umar ya ce layya lada ne da alkhairi ne kuma sunna ce amma ba dole bane ibnu umar haka aka ce ya fada duk da ruwayansa wannan abul khasib majhul ne ba a gama tantance adalarsa ba ruwayan tana da ɗan rauni amma dai a cikin musamman amina abdurzak akwai ruwaya da suke mun shaida sai ta hanyar jabir ju'ufi ne jabir ju'ufi da yawa daga cikin malamai sun soki lamirinsa suka mai tsanani amma dai wasu daga cikin irinsa abu hatim suna ganin za a yi yuktabu hadithu al i'tiba za a iya rubuta hadisin sa wato a yi itibari da shi da haka waɗannan su ne ruwayoyi da ake da shi wajen sahabbai abubakar da umar da kuma abu masu al'ansari da abdullahi dan abbas da kuma abdullahi dan umar cewa su sun- su abun an samu wasu lokutan da ba su layya ba amma duka abin da zai tun- tunkule maka dunkule maka wannan ruwayar ba sun ƙi ne saboda ƙin sunnan ba ba wai sun ƙi saboda ƙin sunnan ba ne sun ƙi ne saboda wani abu da suka gani a lokacin yana faruwa makafata an yuqtada bihima ko wani abu makamancin wannan saboda ana ganin cewa wata- wani abu ne dole sai an yi mutane suna kallafa ma kansu to shike su kuma suka yi saboda su karya wannan sunna din kamar yadda muka ce a- a a sunna ta sallah mazala ran juma'a yana kanta alif lam mim sajda sannan kuma yana kanta wahala ta alil insani kaga amma ta hada ka wani lokaci aka samu wasu sahabbai suna sa ko wasu daga cikin magabata suna cewa asaba saboda karka dan bada idan ba a karar in wani ya bai kanta wadannan ba kamar yayi lifi to a ta wannan babin ne suka yi wannan aikin to amma duk da haka dai wannan ah, bai sa a ce wata zai sanya wata kila a ce layyan bata zama wa- farilla ba farilla kamar sallah ba inda ta zama farilla kamar sallah kaga idan ba a yi ba kamar an yi zulubi to amma wannan din da ba a yi shi ba so ɗaya so biyu ne waɗanda sabbin ba su yi ba wasu daga cikin malamai suke ganin ta zama sunna mu'akkada ba wajiba ba Ah, akwai ruwaya na Abba ibn Abi Rabah daga cikin magabata Abdurrazzaq Sanani yana fitarwa daga Ibn Jurayj yake cewa Abdurrazzaq ibn Jurayj yake cewa qultu li Abba nace ma Abba awajibatun adhiyatu 'ala an-nas wajibi ne sai mutane sai sun yi layya qala la sai ce a'a wa qad dhabaha rasulullahi sai da manzo Allah kuma yayi layya shi to idan baka yi ba ka ka- ka bar sunna amma dai ba dole bane akan ka wannan ruwaya ce daga wajensa kuma banda ana abba yana cikin manyan manyan tabi'ai kuma haka ake ruwaitowa daga Sa- Sa'id ibn al-Musayyib Sa'id ibn al-Musayyib shi ma Abdullah yana ruwaitowa daga Ma'mar da Qatada da- daga Sa'id ibn al-Musayyib cewa wani mutum ya tambaye shi a cewa dole zai yi layya sai ce da ha rasulullahi manzo Allah dai yayi layya wa in taraktahu amma idan ka bari fa laysa alayka ba dole bane eh wannan duk magana ne na magabata da suka zo akan wannan abin din kuma wannan shine wato magana na alqama ibn waqas al-laifi wanda ya ruwaito idan hadisi na malamal bin nasir ka umar kamar yanda wato abu zaka ya ruwaito ta hanyar da sanadin sa zuwa gare shi cewa an udhi ahabbu ilayya min an arahu hatman alayya ni dai zan yi layya ina da sha'awan ilayya amma dai yin layyan shi ya bani sha'awa daga akan in dinga ganin cewa kuma wajibi ne akai na in ban yi ba kamar nayi zunubi wato kamar yana nuna cewa shi in ma bai yi ba babu zunubi amma dai idan yayi wato babu babu laifi to kaga wannan shine shi ne saɓanin da ake da shi na malamai su waɗannan sun duba abubuwan da da yawa suka duba sun duba yanayin jerin gyar yadda ubangiji ke yada sallah da kuma layya da yanka kuma yankan nan a lara a shi ne yanka layya sannan kuma sun duba cewa kuma sha'ira ce ta musulunci wannan sun kuma duba cewa mazala ya yi ya umarni da shi kuma asalin umarnin mazala wajabci sun kuma nu- duba cewa kuma mazala ya aikata kuma bai bari ba kaga wannan kamar yana ƙara wato goyon bayan umarnin nasa kenan sai ya zama asali akan wajabci su kuma da- su wanda suka ce ba wajibi ba- wajib- wajibi ne ba suna kuma da aka yi da waɗannan akarai din alamu kaddamu su abubakar da umar ga abdullahi dan abbas ga abu mas'ud al-ansari ga kuma abdullahi dan umar ga kuma waɗannan su aba da su sa'id ibn musayyib duka ga maganganun su eh da aka shi yasa za ku ga magana tana da ƙarfi ƙwarai da gaske yanayin da aka yi sabani a to sai dai saboda in ƙara ta haƙiƙin mana matsalar a wannan zai iya zama hala guda uku halin farko shine a ce wajibi ne irin su magana Abu Hanifa kenan wanda bai yi laifi ba yana da dama to wannan yayi zanibi wajibi ne kan kowa kaga wannan magana ce ta farko kuma ba zai ba wanda zai dauke mishi mutuka yana da dama sai yayi magana ta biyu shine a ce ita layya tahsulul kifaya bi adaiha idan wasu suka yi fardun da kifayi idan wasu suka yi to dai sun je sun wato dauke ma al'umma wannan gamma amma dai idan ba a yi bane baki daya wato sai ya zama an yi zunubi me yasa aka ya zama wannan saboda ubangiji ya ce min sha'irin dai ta daga cikin sha'ir na na wal alamun addini wannan shi ne na biyu na uku kuma a ce sunna ce kawai musahabi in an yi shikenan in kuma ba a yi ba al'umma duk da za mu haɗu mu ki to babu wani zunubi akan mu a ni abinda na fi karkata zuwa gare shi ne wannan magana ta tsakiya wannan magana ta tsakiya a ce wajibi ne amma wajibin da in aka samu wasu daga cikin al'umma a gari sun yi to yanzu wani ya ɗauke musu wato wajabcin baki daya amma idan aka samu duka ba su yi ba eh yanzu kar mu ce gari ma wani tsammanin kawai kano kano faɗa ce yayi eh a ce wasu yan bangarori bangarori kamar bangaren dore a ce ba wanda ya layya ka to wanda kaga abun da yana da girma ai dole ta da girma ita ma kaman wata kamace ce al'umma ce fantsam a ciki saboda haka a ce dukkan ba su yi ba to kaga wanda zai iya sanyawa ya zama a ce an kai akwai zunubi saboda me na ubangiji ya riga ya taka sha'ira sha'ira kuma abinda muka saba gani muka saba sani ko da ba wajibi ne kan kowa da kowa to ya to yakan zama wajibi akan gari sai sun yi hujja akan wannan shine wato hadisi da da ake ruwaitowa hadisin Anas bin Malik mazala ya kasance idan ya in ya kai ma ya kai sakon musulunci zuwa ga wani gari to sai ya jira ya jira yayin sallah asuba ta yi masa a bayan garin sai ya ji sun yi sun kira sallah kuwa kaga kira sallah dai ai ba wai wajibi ne kan kowa da kowa ba amma me yasa saboda wannan sha'ira ce sha'ira ce alama ce ta addini a gari a dole a same su suna yin shi suna yin kira sallah da za a samu wani gari yanzu da suka ce sun su daina kira sallah ya halatta a ji a yake su shi sa maza Allah ya ce jira idan sun kira sallan idan ba su yi ba sai kuma a koma bar musu sun karya alƙawari dan haka ba su karɓi suncin nan da gaske ba wannan sai al-khattabi yake cewa kamar da Imam al-Hafiz Ibn Hajar yake nakaltuwa da cikin Fathul Bari mujallid 24 aya ta wato shafin 108 yace fihi wannan hadisi yana nuna cewa annal adana cewa kira sallah shi'arul islam alama ce ta musulunci kaga shi'arul islam wa annahu la yajuzu tarkuhu kun bi halatta abashi ba walau anna ahla baladin da wasu mutane a nagari ijtama'u ala tarkihi sun yi tarayya akan za su bar kira sallah kana kana lisulani qitaluhum kana lisulani qitaluhum alaihim yana da dama shugaba da dama ya je ya yaki su akan barin kira sallah to kaga in har akwai wannan magana to min babu aula shi ma wato ibadar layya a sashi a wannan mashiga din a ce da za a samu sa al'umma sun bar ibadar layya baki daya to wannan abin da suka bari sun bar sun yi zunubi baki daya wannan ya fi kama da suna ta manzan Allah sau da manzan bai bari ba kuma su ma kansu su abubakar da umar da su ibn mas'ud nan ibn abbas nan su suna mu'alajan wani abu ne da ya faru a lokacin wato suna yin magance wani gogoriyo ne da kuma alfahari da yake nema ya zama a lokacin shi suka yi yaƙi da shi ba wai sun yaƙi da asalin sunan bane in ba ka ba sunan ta ci gaba shi yasa kuma Abu Hurairah yake cewa man wajada sa'atan falam yuballi fala yaqrabanna musallana dan yana maka wato girman sha'anin wannan ibada na wannan rana wannan shine wato abinda nafi karkata zuwa gare shi ina lokaci to wannan shine ni abinda nafi nafi karkata zuwa gare shi wallahi ta'ala a'lam minti dai ne kawai wato ai wataƙila ba za mu iya abin da ba ina ganin babu laifi sai mu tsaya a nan minti tare kawai yake to minti uku kawai a to ayi minti kawai gwara mu bashi a nan dai kawai ina ganin gwara mu bashi a nan tunda dai ayi abin da aka samu an samu insha Allah wannan misalan an gabata rarrago abin da ya rage ba su da yawa na hadisin za mu jinkitar da magana nan kudu ba kudu ba akwai magana hukuncin kudu ba ranar idi shi ma hukuncin wani kudu ba ranar idi wajibi ne shi ma ko ba wajibi ba insha Allah za mu magana shi banda shi kuma akwai mas'alar ya halatta sallar idi kamar lokacin da aka yi corona mutane kawai tare mutane gidan su sallar idin su idin su shi daya su kadai daga yan gidan su ko a dole sai an ibada ce ta al'umma wannan kamar juma'a ita ma sai an tare an samu taron mutane insha Allah idan muka zo a cikin katunmu ba zuwa da hadisai da suke zuwa nan nan gaba da zamu yi tattauna kan wannan masalan insha Allah abinda muka tarda Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure da Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na
akwai shekaru ne shari'i ne na shekara ko ba kamar na shi wanda zai yi layya eh to ya kasance sai ya kai shekara kaza ko ba a sai ya zama mai gida sai ya aure ko wanda Ah.
mara aure a shi zahirin magana sai Abu Hanifa ai kawai shi ga mai iko kawai dole sai yayi Am- ga mai iko da ba kaga wannan ikon da suke magana za a kuma a sanya sai sai alƙalami ya ya hau kanshi to alƙalami kaga sai an samu balaga kenan eh ai nufin ne matasa misali eh mat- eh, matasa shi a zahirin magana su yi taimiya su ai duk alal lil qadiri mutum yana da iko kuma yana da ragowa na dukiyansa to sai yayi eh wanda kuma wannan magana kaga ta- ta- tana da a sai in ya ba ai kaga wannan wanda bai balaga ba ai ai babu akwai akwai alhaki kansa eh ba alhaki idan ya kace kowa kowa sai yayi yayi abin nan amma da yawa matasa za ga yanzu sai- mutum zai ga Allah ya bashi kudi ya bashi kaza amma wai zai ce shi ba zai yi ba zin da shi bai aure ba wannan ba wai ba dole bane ba za ka yi ba za ka samu lada wannan alama ce na na ibadar ranar ba ta gaza wannan abin da kake na kabar bari ba za mu ji sallar idi bai gaza wannan ba so duka ubangiji ya ya sanya su abun da za su samu maka da takawa din kenan ne ko da ba bai kara masa nafin bai sai da a a to kuma ba sai sadaka ba in ya in ya in ya kai ajira mai ce kowa zai dauka ba shikenan ba sai tafi sabilillah ya rubuta ya gani Kada ya fata ya hukuncin wa ya da yanzu samarin yanzu da suke kawai ne da wadda ta masa da aka ce sun cancanci sai na ya kuma wasa ne to ai kaga su galibi suna bin mazhabin a malikiya ne cewa ba dole bane to amma kaga sunna muakkada maliki ke cewa sunna muakkada mal- maliki ke cewa kuma wasu daga cikin malamai har sun fahimci cewa ba watakila magana shi yana nuna wajabci to ko da mutum sunna muakkada a wajen malikiya sunna muakkada daga cikin wato abin da ke da wahalan fasara akwai mas- sunna muakkadan da idan ka bari baki daya ana cewa akwai zunubi akwai zunubi to kaga abin da ake cewa akwai zunubi mutum ya ya aje waya eh, ba- ga wasu abubuwa haka dai na masha'ansa ya aje sai lai ne kawai haka ya raina ba zai yi ba kaga wannan wani abu ne da a samari ne kawai- wani abu ne da ya kamata a musu wa'azi gaskiya za ga wani ya da mai abu kamar da muka faɗa zai ce sai aure ko kuma a zai gwamnati je sai waya to in waya harkar samun kuɗin shi ce misali ko harkar abubuwa sa ne da kullum ba za ka ce kada saya ba in bukatarsa ce amma in ta karu akan bukatarsa kaga dama shi ake magana karuwa fadl akan bukatanka ta karu kuma jidda ka kuma ka rika rikewa kace zaka ƙara sayan waya ne ba zaka ci yi ibada ba to kaga mutum wannan shi ne ta isa abdu dinar kenan ai ya tabe wato bawan kwandala shi ko shi kwandala da biyan bukatunsa ba zai yi waɗannan abubuwa na ibada ba Eh, to samari da mu ake ba kowa ya rika mikewa kowa ya rika mikewa kai ya ce kai ya ce naman naman da baba ya yanka shi zai ci Eh, shi ma ya yanka ya samu lada Allah ta'ala ya ba Allah ba shi na'am misali wajen tukunan wajen tukunan misali akwai wani gari a iran haka da rikisa ila sallah irin da ya shi a yaki Haka.
masu nasa irin wa'anda a jiwa wani da misali Eh.
sai aka tafi wannan maganar za a iya cewa sai sallah sallar su bari a ba ba ba alaka ai ba ta da alaƙa yanzu ne su daban wannan su kuma sallar su daban amma dai galibi masu ba irin wannan kaga sallar tamu ba irin tasu ba irin tasu bane ba Eh, galibi inda ka saba kallon sallan wannan tsohon shugaban kasar su wanda wanda ya sauka da dan jima wannan wanda mai sa kwatin wasu waɗanda kaga su suna sa ahmadi na jati ahmadi na jati wa lokacin da akwai sun da taɓa ganin sallarsa a talabijin sallar ni dai ban san ina ya sai kuwa sallar ba inda haka ake sallah to ai kuma ban san ya za su yi ba gaskiya sallar kwata wata da ban take ba shi da alaka shi sa da yawa mutane malamai ke cewa wannan wata wani addini ne baki daya suka dauko to za ga irin wannan sallah ba to to dan to to shi sallar ma ba inda haka yake ba dan ya wani ƙara ƙari kaga ba auda a yi sittin da eh amma muƙaddara mu ce in shi annan suna zuwa nan zuka muna sallah da su amma shi aka aka cikin rashin sa'a irin wato kamar sakar musaka ka san waje na siyasa wata wata sai ga dan shi a shi zai kira sallah in ya dace ce sai ya ce a shar waye waye kaga zai bayan da aka iya da yana cikin yi wannan wani ba zai ture shi kai sai a siyasa in su ne da in su suka samu dama ba a gidan a gidan gwamnati ne eh gidan eh sakar mus ba abu siyasa ne ba in baka shiga national mus ba national mus na abuja eh kowa da kowa gani su kake yi haka kowa ya rukuni har yan kurari ba za ka ga su a wajen yace su ba da sunna a su ba ba ba ba wani abu nan yau kada ka yau in kun sa an samu ahli sunna to to jibin ya rasu yau ba kawai musulmi musulmi ya kowa zai iya kai ganin shi a wani wajen ba wani matsala su Allah ya tsare sa ake yi yanzu amma ko yanzu ma kaga shi wancan shi wani ya samu dama kaga kullum ballo tsayen shi kawai yake iri iri na garin mu Allah ya shirya shi eh kaga ka kullum mangani sai yake to kaga irin wannan aka ji rashin sa aka samu irin wannan dan ya dan kawo wannan gino wannan abu da ma fasosi sallah ba wannan ba zai affecta sallar su ba sallar su na nan amma ai ba ruwa ya tabbata a cikin gidan
politics ne ba wani abu siyasa ce to a wani sai to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ina da tamsa bali mun ne Ke na central mosque?
eh